أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد إن شاء الله تعالى ذا مدور عشراتمنا وانا لتاتي من البركة نبي ورحمة idan ba manta ba mun yi al'aqabatul ula aqaba ta farko ko bai atul aqabatul ula mubaya da aka yi a gurin da ake kira aqaba na farko sai ma da yace bai atul aqabati thaniya mubaya da za a yi kuma a aqaba karo na biyu ma da yace fi mawsimil hajji a lokacin aikin hajji taron aikin hajji fi sanati thalithati ashara min an-nubuwa a shekara ta sha uku ne da annabta حضر لأداء مناسك الحج بضعة وسبعون نفسا من المسلمين واتو wasu mutane saba'in da wani abu da yan kai da shida da biyar ko da bakwai ko da tara shine bai tsoro wani yanki saba'in da wani abu na daga cikin musulmai sun taho don su zo su yi wato ɗaya daga cikin wato ayyuka shine aikin hajji min ahli yasriba daga mutanen yasrib yasrib kuma ita ce madina sunan ta na da kenan ya ahla yasriba la muqama lakum farji'u amma annabi ya zo canja mata suna yace sunan ta tayyiba ko tayyiba an gane ko saboda haka wannan tsohon suna ne na madina yanzu ba a so a kira ta da wannan kamar da ibnul qayyim yake faɗa a kira ta da suna yasrib tsohon suna ne an gane ko sunan ta yanzu madinatul munawwara ko tayyiba ko tayyiba ga sunayen ta nan dai da dama to shine ma ne yake cewa ja'u bimna mun faɗi wannan kalmar a baya bimna fi take nufi ja'u bimna hujjaji qaumi min al-mushriki sun zo a cikin wato alhadan mutanen su daga cikin mushrikai kun san shi yake hadis tun kafin aiko annabi alaihi salatu wasalam ana yi ko kowa ya san da haka ana yin zakatun aiko annabi alaihi salatu wasalam to sai suka shigo cikin alhadan su daga cikin mushrikai in aka ce alhaji da ma ai almuqtir ke wanda ya nufaci wani abu shine alhaji shi za wanda ya je maka ya dawo ba mai kamata ya rigima wai an tire ma alhaji ba sai wa dan me ina ka kai mun alhaji ba irin wannan ba almuqtir wanda bai je ba kamar mu yanzu mu ne hujjaj masu niyyar zuwa shine hujjaj an fahimta amma wanda ya je sauke wannan kawai lakabi ne da ba hauke ya saba da da sai yake cewa zimna hujjaji qaumihim min al-mushrikin a cikin wato alhazan mutanen su daga cikin mushrikai wa qad tasala haula al-muslimina fi ma bainahum hakika wa'annan musulman sun yi tambaye ne a tsakanin su sun tambayi junan su wa hum lam yazalu fi yasrib a lokacin ba su guje ba suna cikin madina in kafin a fito daga madina suke tambayar junan su tambaya aukanu fi tsariki ko kuma ya karawi ko kuma sun kasance a hanya ne suke tambayar junansu hatta mata na turka rasulullah sallallahu alaihi wa sallam har zuwa yaushe ne za mu kyala annabi alaihi salatu wassalam ya tsofu ya rika dawafi a ɗakin ka'aba zuwa yaushe ka bata mu rabu da shi ya rika dawafi wa yudradu wato za mu kyale shi ya tsofu wa yudradu fi dibali makkata kuma muna kallo ana korarsa yana koma cikin duwatsun makka suke tambayar kansu ana korar sai koma cikin duwatsun maka wai haku yana jin tsoron dan kara afka masa domin a tsorace yake ana kallo yadda constitution ya yawa yadda suke tsananta masa da shi da waɗanda suke imani da Allah falamma qadimu makka kun ga da kan suke wannan magana ba annabi ne ya zo ya ya yi magana da su ba da kansu suka yi falamma qadimu makkata yayin da suka zo suka gabato maka jarat bainahum wa bainan nabi sallallahu alaihi wa sallam ittisalat wato sai aka samu tattaunawa wasu maganganu sun gudana a tsakaninsu da annabi alaihi salatu wassalam sirriyar da naboyi addat ila ittifaqil fariqain wanda hakan ya bayu shine zan duk bangarori guda biyu sun yi ittifaqi sun hada an samu unanimous consensus da ake faɗa wata magana wato suka amince a kanta kowa ya yadda to sai da aka samu wannan ala an yastami'u sun haɗu ne akan me an yastami'u sun haɗu ne akan cewa sun yi ittifaqi akan cewa za ta haɗu fi ausadi ayyami tashrik a tsakiyar kwanakin tashrik kwanakin sallah ayyamu tashrik ko shine ɗaya ga sallah da biyu ga sallah kwanakin yau ma kulin wa shirbin ko wa zikirillahi ta'ala sune ayyamu tashrik wa zkurullahi fi ayyamin ma'dudat fa man ta'ajjala fi yawmayn sune ayyamu tashrik fa la isma alayhi wa man ta'akhkhara fa la isma alayhi tashrik to wannan kwanakin suka ce za a ɗaya ga sallah ko biyu ga sallah a wannan kwanakin fi sha'abi a wani kori allazi inda al-aqaba wanda yake a gurin da ake kira aqaba da mun ce a nemo kuma muka samu amsa a karatun mu ismul makan guri ne al-aqaba din da aka taru dan aiwa annabi dabba haitul jamratul ula daura da gurin jiba na farko to kun ga yanzu an ba ku location ma na gurin aqaba inda za a ce yanzu wanda ya je maka yanzu muna faɗan nan zai gano gurin ya san ina ne aka ba in ma aka je can mutum yana da dan karatu ai yana tambaya ce to wato nan ne gurin da aka yi alaka ba saniya kenan domin ya gani ra'ayi ra'ayi muku yanzu duk gaba ɗaya theory muke biya to sai yake cewa haitul jamratul ula min minan an gane daura da wato wajen jiba na farko a mina shine aka ba din wa an yutimma al-istima'a fi sirriya sannan kuma suka tafi akan cewa lallai wannan wato istima din wannan taruwar ta haɗu wannan mitin din nasu a yi jibi siriyatin a ɓoye fi zalamin laili cikin duhun dare a yi shi a ɓoye cikin duhun dare kana jabir bin abdullahi jabir bin abdullahi Allah ya kara masa yadda yake cewa rahala ilaina ilaihi minna sab'una rajulan yace an samu mutum saba'in daga cikin wanda suka tafi zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam hatta qadimu alaihi fil mawsim har sai da suka je suka gabati suka samu annabi alaihi salatu wassalam a mawsim wata tara wajen taro ko taron jama'a fa wa'adna wa sha'abul aqaba muka yi ma alkawari cewa za a haɗu a wannan wato kwarin nan da yake na al'aqaba gurin da yake wato gurin da yake kusa da a mina jamratul ula a wata waya na ana ta kira to sai yake cewa fawa'adna wa sha'ab al-aqaba muka yi ma alƙawari za mu haɗa a wannan kwarin na aqaba wasu jama'ana alaihi sai muka haɗu gurin annabi alaihi salatu wa salam ne rajulin da mutum ɗaya ɗaya wa rajulai ne da duk biyu ne hikimar da ta sa su karɓa zuwa ɗaya mutum ɗaya da mutum biyu haka ba ta a taro ba don kar a gane ko sai suka rika zuwa mutum ɗaya zai silale ya tafi gurin wani ma mutum biyu su ɗan silale kamar wani guri za su haka suka rika yi sai suka je gaba ɗayan su su wannan saba'in ɗin hatta tawafai na har sai da muka cika shi ne tawafai na har sai da muka cika fa kulla ya rasulallah sai suka ce ya ma'aikin Allah alama nubayi'uka akan me za mu yi ma mubaya'a kana sai ti tubayi'uni ku yi min mubaya'a na farko ala sam'i wa da'a akan cewa za ku bi wa ɗaci kuma za ku biyayya gare ni fin nishadi lokacin da kuke under prosperity cikin annajuwa da jin daɗi wal kasali da lokacin da kuke cikin kasala duk za ku yi mun biyayya duk abin da na umarci na biyu wan nafaqati da ciyarwa fil usri lokacin da ake cikin kunci wal yusri da kuma lokacin da ake cikin sauki al usr lokacin tsanani wani yusiri da lokacin wato sauki duk in aka nemi a siyar a siyar ana ta bukatar yanzu mutanen mutanen mubi a taimaka musu da abu sai kowa an san a wahala yake amma duk da haka a taimaka shi ne bil usiri domin mun annabi ya yi alkawari da mutanen akaba na cewa su taimaka za yi alkawari da su cewa za su taimaka a wannan yanayin guda biyu kuma kamar mu aka karɓo alkawarin hadda mu cewa mun yi alkawari za mu taimaka lokacin da ake cikin kunci da lokacin da ake cikin sauki an gane ko na uku wa alal amri bil ma'ruf kuma suka yi annabi alaihi salatu wasallam ya ce za ku yi mubaya ne akan umarni da kyakkyawan aiki wallahi anil munkar dani da mummunan aiki na hudu wa an taqulu fillah sannan ku faɗa abin da Allah yake eh ku rika magana akan sha'anin Allah abin da Allah yake la taqafuna fillahi law matala'i sannan ba ku jin tsoron zargin mai zargi a cikin sha'anin ubangiji inda Allah yana san abu ba ku tsoron zargin mai zargi na biyar annabi ya ce wa ala an tansuruni kuma ku yi alkawari akan cewa ku za ku yi mubaya ne akan za ku taimake ni fa tamna'uni an gane ku sannan tamna'uni ku kare ni idza qadimtu alaikum idan na zo gurin ku mimma tamna'una minhu anfusakum irin yadda kuke kare kawunan ku wa azwajikum da matayenku wa abna'ikum da kuma wato ‘ya'yayenku wani kuma aljanna in kuka yi mun haka lallai aljanna ta tabbata gare ku ai ku sun yi dan ga su talatu bin ubaidillah in ka karanta tarihi ka je ka ga irin gudunmawar da ya bawa annabi alaihi salatu wasalam a yakin uhud su sha biyu suka rage aka kace mutum goma sha ɗaya kaf cikin su shi da aka zo kansa da ya zo sai da ya aikin mutum sha ɗayan nan da aka yi domin kamar yadda shi abu aziz yake faɗa lokacin da aka zo Talatu bin Ubaidillah bayan an mai shahada Sara da suka a jikinsa ya kai tamanin da wani abu duk dai ya ba annabi kariya da wani ya zo ya kama wa ka annabi wani duka ya kai hannu haka sai zaɓe masa ƴan yatsu sai ke cewa he annabi alaihi salatu wasalam kamar ka ce wash a Hausa sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce law qulta bismillah la rafa'atka al malaikatu wan nasu yanzuru yace da ka ce bismillah sanda aka yi ma wannan dukan da mala'iku ne za su sama da kai kowa yana gani su saboda haka sun koyi wannan din sun ba da kariya da dukkunansu la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu wa law kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratuhum ila akhir al-aya sun ba da kariya da gangar jikinsu da komai nasu da dukiyarsu dan kare annabi alaihi salatu wassalam to shi ne malam yake cewa kala yace fa kumna ilaihi sai muka fike zuwa gare shi bayan ya gama faɗa wayan abubuwan fa waya na duk muka yi ban mu baya in ji Jabir da Abdullahi wa kada bi yadihi Aqad ibn Zurara sai wani da ake kira Aqad ibn Zurara sai je kama annan Annabi alaihi salatu wassalam a wata kamar da Mubarak Furi ya faɗa a Rahimul Maktum yace hadda Abu Umama Talbani ya suna Abu Umama da gaskiya ƙara dawo kuma tuna mu Abu Umama Talbani wancan da na ce a nemo ya sunan abu ayyub al-ansari kun yi shiru abu ayyub malam littafin ka na wancan kafin na mata na turanci kake so ko na larabci da kai nake ga wani yawwa ya suna abu umama talbahili kafin mu zo abu ayyub al-ansari muka ce a nemo masruhu abu ayyub al-ansari ku duba ba kenan a riyadus salihin muhammad sallallahu alaihi wasallam mala ba duba ba kuma an zaka illa shedanu kenan to ba wannan aka dubo kenan to Allah ya bada iko to ga wani na kara abu Obama Silvani ne shi ma a dubo sunansa yana nan a jihar Sali nan kuka duba kuma kowa gidan kowa da akwai ne kowa yana da eh in dai dalibin ilimi ne da kai kai kana da riyadu salihin a duba to shine ma da yake cewa wa kada bi yadi aqad ibn zurara wa huwa min asgharihim yana cikin yara yaran su kuwa fakala sai ce ruwaidan ya ahla yasrib ruwaidan ai mahalan ku yi a hankali ya ku mutanen Madina, fa inna domin mu lam nudrab lam nadri akbad al-ibli ba mu daki al-kabidu shine hanta akbad kuma hantoci ba mu daki wato hantocin raƙuma ba illa wa nahnu na'lamu annahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sai da muka san cewa lallai wannan annabin Allah ne me ake nufi da wannan kinaya ce abin nufi tafiyar nan da suka yi takakkiya tun daga madina har maka ba su yi wannan tafiyar ba kowa a ransa dama ya san wannan annabin Allah abin da ya za su ce akbar al-ibri shine hawa kan rakumin kun ga ana dan tattakarsa da gefen kafa da likafa to shine lam nadrib akbar al-ibri akbar al-ibri ba mu daki wato hantocin rakuma ba ba ce sai da mun san cewa shi annabin manzon Allah ne wannan ikhrajahu al-yawma mufaraqatul arabi kafatan ku sani cewa fitar da wannan bawan Allah ku a yau mubarakatul arabi kafatan to rarrabuwar laraba ce gaba ɗaya a ce za a kora annabi yace sai dai larabawa kansu gaba ɗaya tarwatsi kamar yana cin alwashi ne akan cewa ba za ta yarda a kora annabi ba qatlu fiyarikum ku sani cewa kuma imani da shi zai janyo wato a karkace zababbin cikin ku wa an ta'udda kuma suyu sannan kuma takoban azzalumai za su rika cizon ku za a tattare ku da su ke shi ne wa an ta'udda kuma suyu takobin azzalumai za su cije ku wa in ma antum qaumun tasbiruna ala zalik ko dai ku ku yi hakuri akan haka akan wannan abin da zai same ku tunda kuka yi yana so ya tuna musu cewa tunda ba kuka imani da annabi kamar kun dangwalo kanku ko ba haka ba domin ga wanda aka gani su biladu su zinnira da sauran manyan bayan Allah abubuwan da aka yi musu a cikin maka to yana gaya musu cewa fa duk wanda ya je rariya ya san za ta zuba ruwa ku sani cewa za a tsananta muku tunda kuka imani ne kun ji kuma huwa min asgari ba yana cikin yara yaransa amma yana da basira da zai zo ya wayar musu da kai wa ajrukum ala Allah amma ku sani duk abin da za a yi muku in kuka yi hakuri ladan ku na gurin Allah ya hayyu ya qayyum wa in ma antum takhafuna min anfusikum ko kuma akan kanku zo ku ji tsoro ku ji wa kanku tsoro da binatan matsayin tsoro dubna shine tsoro da binatan kuna masu jin tsoro fa bayyanu zalika sai suka bayyana haka cewa fa huwa azaru lakum indallah wannan kuma hanzari ne a gurin ku a gurin Allah fa kun bayyana tsoron mutum kuna da imani Allah zai yi muku hanzari ya kyale ku qalu iska sai amin anna ya as'ad ya kai asali ibn zurara matsa daga gaban mu fa wallahi na rantsi da Allah la nad'u hadhihi al-bai'a abadan ba za mu taɓa barin wannan mubayar ba har abada kun ga sun tabbatar da cewa wannan mubaya ta ran cewa annabi alaihi salatu wasalam cikakkiyar mubaya wannan kun dai kun dan yara nan ba da shi a gani ba ai ba za ta fita ba za a yi ta aji ba نعم ما da yake cewa kalu amid anna ya as'ad sai suka ce kauce ka ba mu guri ya kai as'ad fa wallahi mun rantse da Allah la na da'u hadhihi al-bai'ata abada wannan me ka wuya zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam ba za mu taba barin ta ba wala nasliha abadan kuma ba za mu taba fita daga cikin ta ba kana yace fa kumna ilai sai muka miƙe zuwa gare shi fabayanahu muka yi mubaya ga annabi alaihi salatu wassalam fa akhadha alaina sai rike alkawari da mu wa sharada ya sa mana sharadai wa yu'dina ala zalika aljanna yace kuma idan muka cika wannan sharadan lallai za a ba mu aljanna shine sharadin da muka faɗa a baya wa aka da baya al-ansar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala qa'ati wan nusrati wal harbi haka nan mutanen Madina suka yi mubaya ga Annabi alaihi salatu wassalam a bisa cewa za su yi mafiyayya za kuma su taimake shi sannan idan aka zo lokacin da ya bukaci a zuwa fita yaƙi za su idalika sammaha saboda haka ne ma ubadat ibn sami bai'at al-harbi saboda haka ne ma ubadat ibn sami ya sanya mata suna da ya sanya wa bai'atul aqabati thaniya yake ce mata bai'atul harbi sai sunan nata kenan bai'atul harbi wato mubaya da muka akan cewa za mu taimaka a annabi wajen yaki shine bai'atul harbi wa ba da an tammatul bai'atu bayan wannan bai'at ta cika talaba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi alaihi salatu wa salam ya nemi an yaktaro isnai ashara za'iman wato su zaɓo jagorori guda goma sha biyu ya kunu na nuqaba wanda za su zamto su ne wato masu zartar da al'amuransu ala qaumihim akan mutanensu na kai shi ma jagora yake nufi nuqaba jagorori wanda suke masu kaifin hankali wa ba'athna minhum 12 naqiba ko da Allah yake faɗa cikin suratul ma'ida yaquluna al-mas'uliyata anhum wanda za su dauke duk wasu nawaye-nawaye nasu fi tamfizi baluli hadhihi bai'a wajen zartar da shine tamfiz wajen zartar da balu jami'i na banat tuta kenan kamar a ce wani tuta abin da ake nufi a nan shi ne daukan wani lamari wajen zartar da daukan wato tuta ta wannan bai'a ko kuma ta eh kamar a ce tuta wannan bai'a nan aka ce tuta shine duk wani abu da ya shafe su idan ya zo da shi ya zo da sako daga tunda delegate ne nasu in ya zo da sako za su ɗauka fa qala lil qawm sai ce wannan mutanen akhriju ilayya minkum ithna ashara naqiba ku fito ku fito min da jaru gorori guda goma sha biyu daga cikin ku li yakunu ala qaumihim bima fihim dan yi su kasance akan mutanen su bima fihim dangane da duk abin da yake na sha'anin su fatamma ikhtiyaruhum fil hal sai zaben su ya cika a wannan lokacin wa kanu tis'atan min al-khazraj aka nemo mutum tara a cikin khazraj wa thalathatun min al-aus mutum uku kuma a cikin aus da su ne manyan kabilun kuma ba ta da mutu wa haka asma'u haka bi ma'ana qut ungo ko saboda haka ta ungo sunayen su ga sunan nuqabaul khazraj jagororin mutanen khazraj na farko asad ibn zurara ibn adad din na farko kenan mutum na biyu sa'ad ibn rabi' ibn amru wa zai ga mun waye wannan sa'ad ibn rabi' din za ku iya tunowa a kansa ba ku rike suna sa'ad ibn rabi' ne za a iya tunowa a kansa lokacin da bara ba ku like lokacin da aka yi hijira daga makka zuwa madina wani al'amari ya faru da wannan sa'ad ibn rabi' wanda ya yi wani abu da bai kamata a manta ba me ya faru da shi kalla sun makalla da ya faru da shi sa'ad ibn rabi' shine dan uwan abdurrahman ibn auf da aka hada su tare lokacin da aka hada muhajiruna da ansar kun fahimta da kyau da yake cewa ina da mata biyu zan saki daya zan sa ko ka zaɓi ɗaya wato in ka zaɓa na saka ka aura gidana tudu da kwari in kashi zan raba shi biyu ka zaɓa gona ta tudu da kwari zan ɗauki turu ka ɗan kwari rumfa ta ta kasuwa zan raba biyu in baka rabi ya ce din na gode lakin dulla ni ala suk sai dai ka nuna mu hanyar kasuwa shine wannan bawan Allah da aka haɗa su tare da Abdulrahman ibn Auf kaga bai kamata a manta ba an fahimta da kyau ko Abdullahi ibn Rawaha ibn Salaba wannan kuma me za a iya tunowa a kansa mota ko yana cikin wannan da aka yi wa shahada a yakin mota su uku Abdullahi ibn Rawaha da shi da Jabir ibn Abi Talib da kuma waye da Zaid ibn Haritha sallallahu alaihi saboda haka Abdullahi ibn Rawaha kenan sannan Rafi ibn Malik ibn al-Ajlan sannan na biyar Al-Bara ibn Ma'rur ibn ibn Sakhr na shida Abdullahi ibn Amr ibn Haram na bakwai Ubadat ibn Samit ibn Qais na takwas sa'ad ibn ubada ibn julaym na tara almunzir ibn amr ibn khunay wannan su ne daga cikin kazrat su tara wanda ke kuma a cikin aus nuka babu ausi jagororin aus su ne usaid ibn hudairu ibn simak wannan kuma za a iya tunowa kansa kun biya hadiyar salihin ya hayi ya kai da za a tuno a kansa to wala tambaye ku wani sahabi ne yana karanta suratul baqara kun gane ko ya ga dawakan gidansu dokin gidansu yana ta haniniya ya kai ya komo abu masalan yari to yanzu dai na ba ku asanan a a dubo me wannan yayi usaid ibn hudayr ibn simak ziyadu tani nan nawa annabaji kuke ne amma ji da kunna a majalisin na aina ake jihad haba amma kusan haba ana gafarta malamai a haba ana gafarta malamai to har kai zan ga malam gali ba kwa bibiya ba kwa yin dilitol kuke yi da an gama shi kenan da yan waya kuke na biyu da ibnu khaisama ibnu al-hari na uku rifa'at ibn abdul munzir ibnu zubair su ne wayannan jagororin wa jagororin aus walamma tamma ikhtiyaru haula'in nuqaba yayin da wato zaben waɗannan ƙwararrun ya cika komandodin ya cika a kaza alaihim annabi sallallahu alaihi wa sallam misaqan akhar sai annabi alaihi salatu wa sallam ya ƙara rikon wani alƙawarin a tare da su bayan wanda alƙawarin da aka yi a baya na abubuwa guda biyar da aka lissafo musu sai annabi ya ƙara wani alƙawarin bisi bati imru'ata mas'ulin saboda sifar na kasancewar zuwa shugabanni ne su ababen tambaya kun ga wancan gama gari ne alkawarin da aka yi gaba yanzu kuma a matsayin su na jagorori su sai ya kare daukan wani alkawarin da su kana lau yace da su antum ala qaumikum bima fihim kufala ku sani cewa dangane da mutanen ku ku akan su gaba ɗaya ku masu raino ne masu kulawa ne da su ka kifanatil hawariyina li isa ibn maryam za ku kula da su kamar yadda alhawariyun a hausa su ne yan takifi na annabi isa alaihi salam sai yan takifi in qala alhawariyuna qala alhawariyun duk inda Allah yake faɗa hawariyun din nan su ne yan takifi wanda sahabi annabi alaihi salatu wasalam yake cewa li kulli nabiyyin hawari wa hawari eh zuwairu bin al-awwam barakallahu fik Zubairu ibn al-Awwam kowane annabi yana da yan takibi na dan takiban shine Zubairu ibn al-Awwam haka annabi alayhi salatu wasalam ya faɗa shi ma kun biya a riyadus salihin yana nan a cikin wannan littafin to shine malai yake cewa a wa ana kafilun ala qaumi kuma ni ma zan zama mai kulawa da mutane na yani al-muslimi annabi yana nufin musulmai kalu na abu kace kwarai kuwa za mu kula ya ma'aikin Allah malai yake durusun wa'ibar darasai da za a ɗiba da ababen lura a cikin wannan babin da muka biya baya ta farko da ta biyu domin idan muka zo sati mai zuwa watakila da karashin durus din da kuma hijira za mu yi za kuma hijira zuwa madina domin shi durus din na ga yana ɗan yawa za dai mu taɓa kawai mali yace tatabbu'ul rasuli sallallahu alaihi wa sallam lin nasi fi manazili ku duba ku ga a cikin darasan da za mu ɗiba akwai yadda annabi ne salatu wassalam yake bibiyar mutane har guraren zaman su wa aswaqihim da kuma kasuwannin su ashara sinina har tsawon shekara goma yana bibiyar su duk inda suke kasuwanni da guraren zaman su yana zuwa yakshifu lana madal jahadi wannan yana yayi mana cewa lallai irin tsawon kokarin annabi alaihi salatu wassalam wa ta'abi da wahalar da ya sha alladhi baddalahu rasul sallallahu alaihi wa sallam fi da'wati wanda annabi ya wato yayi wajen yin da'awarsa hakan yana nuna mana cewa lalle shi abin da kake so ka ci nasara a kansa ba a sa man lokaci kankani hakuri ake kawai a bawa Allah a gaya wa Allah wa mada sabri da kuma tsawon hakurin annabi alaihi salatu wassalam wa muwasalatihi lil amal da kuma yadda yake haɗe muwasala shine ci gaba da aiki baya yankewa wa adami niyati min salahin nas da kuma rashin yankewa daga gyaruwar mutane yanke kauna ka ce ai wallahi ba za a gyaru ba mutum ya ce kai ai wallahi Najeriya ba za ta gyaru ba ku daina yanke mana kauna an fahimta da kyau ku akwai abubuwa ne masu ban takaici da ban haushi a cikin matsalolinmu abin da nake gaya wasu kenan kasu lokacin da ibtila'i Allah ya jarrabe mu ran juma'a aka samu wasu a masallaci abin takaice shine akwai wanda kawai hannun wani ya cire ba shi da ya zo ba takaice yake abubuwan da suka faru ba kawai agogo ya gani a hannun yake kwancewa agogo hannu ba daban amma yi agogon yake kwanta wasu mutum wasu kuma abubuwa sun fara ana ta ɗiban mutane ana tafiya su kuma sun je kan wani babur sun tsaya wajen nasu ne sai hudu gaba ɗaya za aka kame wani kuma takalmi ya ɗauka mai kyau yana neman warin to kaga wani ya ga wannan ya ce ka gaskiya ba za a gyaru ba duk da haka ba za mu yi yasu ba la ta yasu min rauhillah la ta yasu min rauhihi wal ya'isu min kafara wala ta'minu min makrihi wal aminuna al fajara al'amarin sha'anin al'umman nan dai akwai wahala amma ba ma yanke kauna har yanzu ai ba ma yanke kauna to shine malai yake cewa wa hidayati da kuma shirye a daina yanke kauna cewa ba za a shiryu ba ba za a gyaru ba akwai dai wahala amma dai ba za a musamman mai da'awa ba zai tafi a haka ba na biyu la yadda hajji min alhaqqi li qillati saliki babu yadda za a yi mai da'awa ya sako-sako min alhaqqi dangane da gaskiya li qillati salikina saboda da karancin wanda suka shiga cikin da'awa ta ta karkai sako-sako ka ce ai ba ku da yawa a wa hadha dinu ku sani cewa wannan addinin sai makilun fil ardi zai tabbata a ban kasa walau ba da hinin ko da bayan wani lokaci ne hinin lokaci ba shekara ba ko bayan wani lokaci ne faqad baqiya annabi sallallahu alaihi wa sallam 13 sana domin annabi alaihi salatu wasallam ya zauna tsawon shekara goma sha uku yutaradu bi makka ana korarsa daga makka korarsa ake yi wa yuhazzaru minhu kuma ana tsorata shi ana firgitar da shi malam ya ta tsarra ila nafsi ilyan ko da dai yanke kauna bai taɓa tsantsuwa a cikin zukatansa ba kuna kallo ba a tsaye an bige shi an rauna ta shi amma ta yake Allahu ma hadi qaumi fa innahu la ya'lamu wannan mutanen da Allah ka shirye su har yau ba san waye ni ba kaga bai yanke kauna ba kuma yana fatan su su ba min al-intisari dangane da samun nasara bai taɓa yanke kauna akan haka ba waja'ahu nasrullahi min ahli al-madina ana haka kuma nasara ta zo daga mutanen madina yan gida suka ki karɓar sa yan waje suka zo ko kai yanzu a gidanku ka haddace qur'ani ba ba za a gane muhimmancin ka ba sai ga wani a waje can yana da wanda ko izu a gidan bai da ita zai ba da fatawa daura kai ba dauta ka ba saboda me yasa kai ana ganin ka kullum ka shiga wanka ka fito in yi kana jin yunwa ka zo ka nemi wani na federal gamman ka nemi to duk wani abubuwan ya sa a raina ka gaba ɗaya sai ake ganin kawai kai amma duk wata baiwa da kake da ita ba za a gane ta ba kai tunda kana tare da su mafi yawanci za a gane ne da sun fi gane baiwar wani fiye da wanda suke tare to shine ma da yake cewa bali tsihadu lallai wato wahala wal mulahaqatu da kuma wato tizgunawa la tufni da'i an da'wati ba ta tsaka wato tufni ba ta sa wato mai da'awa ya takaita gabarin da'awarsa ba ta sa haka wata tizgunawa da wahalhalu ba ta sa mutum ya ja baya akan da'awarsa wala tamna'u min istijabati an-nasi lahu kuma wannan ba zai hana mutane su amsa mai kira ba ko kaɗan malai ta tafsiru fi ikhraji da'wa lallai ya kamata a rika yin tunani dangane da fitar da da'awa ila lisani daga gurin da yake tsokakke an gane ko ga wata waya tun tana ta kiran sallah sai ce allazi yadribu alaiha adawha wanda masu adawa da wannan wato da'awar ta za su rika jego mata ita to ya kamata lallai ya rika tunanin ya zai warware ta wa fakil qanati anha da warware kullu kullun da aka yi mata sai ka yi tunanin haka wa na kad kana zalika huwa shughlul ansar domin hakan ya kasance shine wato a shaƙi abu mai shagaltarwa shi ne zanto ya shagaltar da mutanen madina wa hammahum alladhi yanamuna alayhi da kuma wato irin nufinsu da suka rika wasi a kansa wa yasihuna ma'ahu kuma suna farkawa ne abin nufi su mutanen madina kun ga kwana suke tashi da cewa ya za su warware matsalar da take damun annabi alaihi salatu wasalam domin sun san akan gaskiya yake amma an hana shi ya isar da dawarsa tun daga shi yanzu a bayan ta ɗaya da ta biyu mun gani bayan ta farko mutum goma sha biyu amma yanzu da aka samu mutum saba'in suna jin cewa lallai wannan ba kan gaskiya yake dan me kuma za a kyale shi ki zuwa ya fiti yana da freedom of speech amma shi yanki wannan da yana ta har sai da suka zo suka kawo mafita ma shi'uri bil mas'uliyya tare da jin mutum ya rika filin cewa wannan nauyin shi ma akan sa yake wa illam yatlub minhum zalik ko da bai nema haka daga gare su ba haitu na kasancewar inna hajarar da'iya wa mana'ahu lallai wato sanya wa mai da'awa wani dutse wa mana'ahu da hana shi da'awa wal hasra alaihi da kuma wal hasra alaihi da kuma haramta masa madarratan bil mad'uwi to ku sani cewa wani abu ne da yake cutar da waɗanda aka kira aksara min da'i fiye da wanda yake kira idan aka zo wanda zai kira mutane da yawa aka hana shi to ku sani cewa wanda suka fi cutuwa su ne waɗanda aka hana a je a gaya wa sakon musulunci ba wai wanda bai je yayi ba domin shi ya sani matan in ne zai zai iya ceto mutum saba'in sha biyu goma ko fiye da haka shi kaɗai to shi da aka ce abin ya fi zama mafi hatsari mafi wato cutuwa ga waɗanda suke ba bari an gaya musu sakon Allah ba ba wai shi ne da'awar ba idza qalu idza kace hatta mata na turuka rasulullah idza bayan kace wai har zuwa yau za mu kyale annabi alaihi salatu wassalam da karshi da garin su ana son korarsa su wayannan mutanen madina su jabir ibn abdullah su ubadat ibn sami dan me za mu kyale har zuwa yau kuke so mu kyale shekara sha uku kenan shi da mahaifarsa an hana shi ya magana alhali Allah ne ya aiko shi malaiti mufaraqatul ahli wal aqarib lalle ya kamata a rabu da iyalai wala qaribi da yan uwa na jini idan asbahu aqabatan fi dariqid da'wa idan ya zanto wato suna cin dunduniya ta hanyar da'awa su ne masu cin dunduniyar da'awa to kawai kafir su na biyar hirsul rasul sallallahu alaihi wa sallam ala hijrati ila al-madina irin kwaɗayin annabi alaihi salatu wasalam da yake yi dangane da hijira zuwa madina shine abin da zamu bi a sati mai zuwa hijira zuwa Madina kwaɗayinsa yana kwaɗayi ya tafi Madina domin yana ganin mutanen Madina su za su karɓe shi wannan mahaifarsa sun kore shi ma annahu fi izzin wa man'atin min qaumi duk da cewa yana cikin buwaya da ba da kariya min qaumi daga mutanensa iya wanda suka ba da gaskiya da shi duk da wannan abin da suke mar amma yana jin kwaɗayin ya tafi Madina domin Madina su suke fito da soyayya kuru-kuru a fili kowa yana ganin ta wayannan kwa tsorace suke domin su iyaye da kakanni a cikin su suke an gane ko sai ma da yace li annal amn alladhi yas'a ilayhi sallallahu alaihi wa sallam domin wato amincin da annabi alaihi salatu wasallam yake so huwa al-amnu lid-dini shine amincin addini la lin nafsi ba wai na ransa kawai ba amma an kariya ce su Umar su sai da Abubakar ai sun ba da tukunan sa kan cewa ba wanda yake taba annabi alaihi salatu wasallam to amma amma addinin fa ya yake a koyi constitution din yayi yawa to shine yake ganin cewa yaje inda zai samu dama addinin ma ya samu sararawa ya fi masa fiye da nan da yake addini a boye ana takura wa mutanensa ya hayi ya kai mala yake cewa lalin nafsi ba wai wato samun nutsuwa ta jiki yake bukata ba ta rai kai wal badan da jiki wal ahli da iyalai ba ita yake bukata ba na shida ittikazu jami'al ihtiyaqat shine riko da dukkan ihtiyaqat abubuwan da suke masu kewayewa ne himayati da'awa wanda za su ba wa da'awa kariya waddu'ati da masu da'awar la yunafi tawakkul riko da wayannan abubuwan abubuwan baya kore tawakkali a ce dan me a kai baka yi baka dogara da Allah ba kenan dan kai riko da sababi riko da sababi addini ne tawakkuli tawakkuli ne ma mutum ya je ya zauna ya ce rangana daga Allah ke ba ta ruwa wannan ba karatu bane kawai mutum yake zuwa nemo abinci sai Allah madaukakin sarki annabi ya ba mu misalin tsuntsaye cewa shi ta tsuntsaye suna waye gari ta duke masa wa taruhu bidana to kai tsuntsu ne ai ba tsuntsu bane kai kuma shi ma tsuntsu ai ba ki kaya zauna ba sai da daidai ne mu ko kaga ya sa effort ɗinsa sai Allah ya bashi wata ruhu bi dana to abinda ake nufi kai iya iyayen ka kuma ka dawo ka dogara ga Allah haka wanda hadisin ya tabbata cikin riyadus salihin ya ba tabbata a wajen annabi yace yaya kai yace yana ba wa Allah annabi yace ila wa tawakkal je ka daure ta kai tawakkali amma ba ka take tawakkali in kai daji ba ta je zakuna suka tinye ko wani ya zo ya gaba da ita ka zo ka ce ni yawa shi za a ke kawo a wa tauhidi ba tauhidi bai ne yanzu muna tarin sallah na ajiye ba gudu in ga wani ya zo kawai ya hau ko sallama ba zan ba zan je rike babur dina domin shi ne karatun kun fahimta da kyau ko ba wai kawai ka kyale shi ba ka ce wai ai ai tsabar a wannan ba karatu bane shi za suka kawo a matsala a cikin littafin a fikiwa ake cewa mutumin da yake sallah sai ga wani datti da tsoho makaho ya zo zai fada rijiya yana sallah in ka bashi ya fada wai dan sallah kake kai kisan kai haka ake kawo a fikiwa yau wato shine daidai ba da umar ya dau waya shine daidai wannan abin da kai shine daidai ka fahimci karatu kenan yauwa don za ka tsaya sallama wallahi ba za ka kuma ganin sa ba ka ji ba sai ka ankara ya zuro hannu na kai ne ne kawai sai kowa ya karasa to ya ake da sallah ana aka kama ya ya kai ya ba ke ji ne wannan farawa walla karamin yadda waye ya tafi ko ku kama shi kai har to har an an an to han aka kama shi yayi to eh na ga faɗa dama eh yayi dai Hadu sai kowa ya ƙara su sallarsa, amma tun da an kama shi an yi nasara. Kaga da hada ya ƙara su sallah shi mai takawa an shi kenan. Ai al'amari ya tafi kuma. Ai ko sallama ba kai za ka je kai kai kai. Sai an yi maye abun practically ta ba. Hausa kewa aka yi? Au, gaba ɗaya. Da Allah ya rufa asiri. To shi ne ma da yake cewa ittikhadu jami'il ihtiyadat li himayati da'wa wa du'at la yunafi tawakkul. Wato mutum yayi rukun da al ihtiyadat. An gane ko abubuwan da suke masu kewayewa. Wanda za su ba mutum kariya li himayati da'wa don bawa kariya don bawa da'awar kariya. waddu'ati da kuma masu kira zuwa addinin Allah la yunafi tawakkul wannan baya kore tawakkali a ce mutum bai tawakkali da Allah ba ko daya malaiti alwuduhu fito da abu sarari obvious shine alwuduhu shine annahu alwadih an gane ko misali na fili sai ce wa saraha da kuma ƙara fito da shi fili har yau inda almu'ahadati yayin yin alkawari aul mu'ahada ko ta yarjejeniya ala da'awa akan da'awa abdo da abu fili karara kafe wa mutum dungu kana kawo ambiguous word aka abin da yake kowa zai fahimta yayin da za a kulla wani sharadi mutum ne kake so ka kulla sharadi da shi akan kaza a ce to kar fa kai min kaza idan aka je neman kaje neman aure gidan mutane aka ce to ba za ta yi karatu wannan yarjejeniya kai kuma kan yadda to sai ka cika kar kai musu tauriya ka ce to ka zo in ka zo ka canza ba ka kyauta ba annasu ala shuruɗi mutukar ta yadda to ka riga ka shiga sai ta yi karatu sai ta gaba kaza sai ka ce to annasu ala shuruɗi hadisi na wanda su la'akam kumbiya saboda haka in maka yadda ka ce musu a'a gaskiya kai ya in kuma takiya dan wasu na cewa in ka faɗi wannan za a hana kaza ai kaza a gwara ka faɗi gaskiya ko ka yi dabarar da za ka yi convincing ɗinta ita ce ta cewa kaza kaza sai dai haɗa baki kuka yi da ita misali haɗin baki kuka yi akan cewa ba ta son karatun ta ce ma an ka zo kawai ka nuna yi shi kenan amma dai an nasu ala shi hudu da kake zo ka ce a wannan sharadin aikar rusasshe ne ma rejected ne ai muna gaya musu mu wa islamiyya duk wanda kika zo yace miki ba zai ƙara wata ba daga ki shi kenan nufi in bai taba ƙarya ba kice yanzu yayi daya dan ƙarya yake domin shi ƙarin aure situation ne yake warantin kuma yana da irin ta abin da yake nuna cewa ma ba ɗanyen mutum bane in yace miki ba zai ƙara aure ba bai ba san me yake ba idan mutum ya faɗa kai Allah ya fi ka sanin waye ɗa na mutum shi sai ya ce a aure hudu ya fi ka sanin kanka wannan shine ka'ida saboda haka ba wannan ba sharadi bane ko ma an sa shi sai a rusa shi domin wannan da sharadi ne da ya saba wa Allah da manzansa in an sa sharadin da ya saba Allah da manzansa kuma ba a cika shi wannan rusa shi ake wannan shine to shine ma ne yake cewa wa qad bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi alaihi salatu wa salam ya bayyana musu susuwa lil ansar ya bayyana wa mutanen madina ma ya ɗilubu minhum abin da yake nema a gare su hatta ya kuno ala bayyana dan su zanto akan wato hujja min aurihim daga al'amuran wa lam yakun mustaqillan li adadi an gane bi kasance yana rakewa daga adadin su ba wa uddatihim da kuma wato yawan abin da yake so ya faɗa fa yasturu arhum mushkilatu allati tamurru biha da'watu sannan kuma bai ɓoye musu wato matsalolinsu ba wadda da'awarsa take tafiya da ita bai bai musu komai ba bal awdaha lahum kullu ma ma yahqu bihi min maqatir ya bayyana musu duk abin da yake jin tsoro na daga abubuwan da zai fuskanta nan gaba na hadari dai ya bayyana saboda haka su san cewa ga irin addinin da za su na takwas qira'atu istijabatihim saurin wato amsa wasu ma injirakim tare da saurin rikarsu fahimtar su hatimal khadir alladhi sayhullu bihim duk da cewa ga wani hadari da aka yi musu cewa zai iya afko musu dalilin alata makunin islam wannan shi yake nuna akan cewa lallai addini zai tabbata me kulobiyum a zukatan duk da wannan abin da aka faɗa suka ce sun ji sun gani to shi yake nuna addinin gaskiya za su wata idadihim al-kabir lil da kuma in tanadi babba da suka yi dan wato yada addini dan yin kokari wala na'i min ajali da kuma ba da kyauta min ajali saboda addinin ma da yake na tara hajjatu da'wati ila rijali nasirina laha lalle ana da buƙatar wato ayi kiran mazaje waɗanda za su taimaka wa addini na goma yajibu tawaqqu'u aswa'un natani wa irbiha ko mu tsaya nan eh da ashirin da biyar kuma za mu je unguwa da wani isa ku bari kawai ma ɗora a nan insha Allah ta'ala Na'am? Karata? To. Mubajin nan na goma kawai sai mu tashi. Ya ji wa tawakku a suwawun na tayi sai mu dora insha Allah ta'ala. Abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana. Muna roƙon Ubangiji da sunayensa kyawawa da sufofinsa maɗaukaka wannan kasa ta mu Allah ka launar da mu lafiya wannan ka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansa da gafara mu kuma da muke da rai Allah ka sa mu cika da kyau da imani Allah ka kare mu a gidajenmu da kasuwanninmu da hanyoyinmu masu kawo kasan nan matsala Allah ka san su ba ka gengedi ba ka wasi Allah kai mana maganin su ya ubangiji dan sunayen ka kyawawa da sofin ka madaukaka Allah ka kare mu ka kare mana addinin mu yan uwanmu da suke garuruwa irin su Maiduguri da Yobe da wato Adamawa Allah ka tallafa musu mu kuma da muke cikin Kano Allah ka kare mu musulmin duniya Allah ka ba su kariya Allah madaukakin sarki ka kare mu ka kare mana addinin mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين